أعوذ بالله من العليم
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح للخاتم ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار الأزلين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن سعيد وطلحة والزبير وأبو بيلة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قرب الأسبابي tare da dahari alal itlaqi hatim al-hatamaini abu isyaq alhaji ibrahim yas wa radiyallahu ta'ala an shehi wa murabbi wa qaidi lillah shaykh ibrahim musaddad as'alullah bi an yaj'alana min ahli as-sadadi دائمة الشهي اهدر لنا بها المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالبطر آه اللهم يا لطيف أسألك اللطفة فيما جرى به المقادير الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yanzu muna cikin alfauzu wa najat zikr raja'i fi afullahi wa maghfiratihi yau za mu tashi akan je mun tashi akan mutumin da mun kwan akan mutumin da yake ba da bashi wa mutane idan ya ga mai hali baya sassauta masa ma'ana zai ce bai yafe masa ba ya biya amma wanda baya da shi sai ya yafe masa ya ce ji ya bashi shuhon musir shi ne falama da kyalla subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce tumu ne a wula bi zalika mai yi afuwa irin haka Allah ce shi ma ya gafarta masa yau hadisin mushrifu ala nafsihi musrifun ne ko ba mushrifun ba musrifun mutumin da yake barna a kansa na dukiya tufiya rajulun al'adin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya koma ga Allah zamanin manzo Allah wa kana musrifun ala nafsi mutum ne mai barna wa kansa falamma hadaratu wafatu lokacin da rasuwa ta zo masa rafa ra'asu sai daga kansa sama fa iza abwahu yabkiyani alayhi sai ga iyayensa suna kuka a kansa wajen mutuwarsa bakal lahuma sai ce musu ma yabki kuma me yasa ku kuka kala sai suka ce nafki li israfika ala nafsik muna kuka ne saboda barnan da kai wa kanka kala sai ce fala tabkiya kada ku yi kuka fa wallahi ma sarrani anna alladhi bi yadillahi min amri bi aydikum na rantse da Allah babu wani abin da ya faranta min rai annan ladhi bi yadillah abin da ke hannun Allah min amri na daga al'amari na biyadikum wallahi inda za a ce da Allah ya sanya gafara na a hannunku to babu abin da na fi farin ciki da a ce ku za ku gafarta mu to sai na ga ubangiji ne zai fi gafarta mu fiye da ku na ci yarda da ubangiji ya yi hukunci a kaina da a ba ku dama ku yi hukunci a da ni kaga iyayensa ne shikenan suma mata sai rasu fata jibril alaihissalam sai jibril alaihissalam ya zo wajen manzo Allah fa ahbarahu ya bashi labari ga abin da wani ya faɗa anna fatatu fi yawman ga wani samari da ya mutu a yau fa ashhadahu fa innahu min ahli jannati nayi masa shaida yana daga cikin an aljanna fasa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi sai manzo Allah ya tambayi iyayensa an amalihi akan aikinsa faƙala sai suka ce ma alimna inda min shay'in min khairi ya rasulullah wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu san wani abu nashi na alkhairi ba illa annahu qala inda al-mauti sai dai a wajen mutuwansa ƙala kaza wa kaza ya ce kaza wa kaza ƙala sai manzo Allah ya ce min ha huna ata daga nan ya zo husnul zanni billahi ta'ala min afdal al-amali inda inda ai kyakkyawan zato da ya yi tsakaninsa da ubangiji yana daga cikin mafificin aikin da ya yi a wajensa wato kaga cewa fa wallahi ma sarrani annal ladhi bi yadillahi min amri babu abin da yafi fareta min rai fiye da abinda ubangiji ya sanya a abinda lamari na da yake hannun ubangiji ya fi a mai da shi cikin hannunku wato abin da ubangiji ya kaga wasu zanninsa zai gafarta masa kuma ga shi nan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irin wannan yadda ina wani lokacin na kawo shi kawo wani hadisi saboda mutum ya gane kawai abubuwan na ubangiji nasara ne da sa'a kuma wanda muke neman Allah kamar nan idan mutum ya mutu to abin da ake tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya wannan mutumin da ya mutu mutumin kirki ne manzala ya ce mustarihun au mustarahun bihi zai huta ne ya mutu ne ya je ya huta ko kuma an huta da shi ne idan suka ce mustarahun ko mustarihun zai huta ne sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to antum shuhada Allah fil ardi ku ne shaidon Allah bayan kasa to kaga anan ga iyayen su a wajen su mutumin ba mutumin kirki bane amma shi kuma iyayensa ne da su yi ba da shaidan a kansa duniya da lahira kuma a yarda amma da yake ya fawon lamarin sa yayi rajayin abin da ke wajen ubangiji sai ubangiji ya tunkuɗe dukkan abubuwan su yayi masa gafara kun fahimci abin da ke nufi abu biyu a haɗe a waje ɗaya wanda kowane yana aiki tunda wannan ya wuce manzo Allah ya ce wane ne aka ce mutumin kirki ne wannan ya wuce wane ne mutumin banza ne duk wanda ga wanda ya wuce manzo Allah ya tambaya akan sai sayyidina Umaru ya tambaya ya ce ai antum shuhada wallahi bil ardi in kun ce mutumin kirki ne to ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa kaga ba wai ai zamanin iya sahabban ba ne kawai har baya duniya ta haɗa ta tafi idan mutum ya rasu aka ce mutumin kirki ne mutumin kirki ne to in Allah ya yarda kuma to Allah zai dawo ya saurare ku kuma an yi a zamanin manzo Allah sayyidina Babakar Siddiq da sauran sahabbai wani ya rasu sai sahabbai suka ce ba mutumin kirki bane sayyidina Babakar ya ce mutumin kirki ne su kuma suka ce ba mutumin kirki ba ne sai na abubakar ya matsa kan mutumin kirki ne manzo Allah ya tashi aka yi abin da ya kamata a yi bayan da aka kai shi sai jibrilu ya zo ya samu sai na rasulullahi ya ce ka tambaye dan uwanka abubakar duk wannan mutane sun ce ba mutumin kirki ba ne shi ya ce mutumin kirki ne to yaya aka yi ya zama mutumin kirki sai ce a babakarin yanzu nan jibril ya tambaye ni akan wani da ya ce ba mutumin kowa ya ce ba mutumin kirki bane kai kace mutumin kirki ne sai ce ya rasulullahi mutumin kirki ne sai to ya aka yi zama mutumin kirki ce ya rasulullahi da ba mutumin kirki bane da ai ya shiga cikin wa'inda suke yakanka ka gani da ya shiga cikin wanda suke yakan manzo Allah to ai bai shiga ba to tunda bai shiga ko mutumin kirki ne amma ya rasulullahi so suke ya zamo kamar su shi yasa ba su ga kirkin shi ba kuma ka san kowane abu ma haka ne don abin da ka ga bai dace da kai ba to sai ka ga abin bai yi ba to amma ya dace da kai sai ga mutumin yayi maka to haka abubuwan suke Allah ya mu dace husnul zanni billahi husnul zanni bi ibadi ba abun da yafi wannan wala ma qala sallallahu alaihi wasallama lokacin manzo Allah ya ce law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la rahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitun kasira da kun yi kuka mai yawa wala harajtum ila sa'adati da kun fito zuwa gurare madaukaka taldamuna sudurakum kuna kamawa da kirjinku wa taj'aruna ila rabbikum kuna taj'aru kuna daga murya wajen ubangijinku taj'aru kenan fa habada jibril alayhi salam sai jibril ya sauko faƙala ce ina rabbaka ya ƙulu laka ubangiji ya ce maka la taqnut ibadi kada la taqnut ibadi karka sa bayina su yanke ƙauna da rahamata faharij alaihim ka fita wajen bayina wa rajahum ka nuna musu da su samu tsira da ni wa shawiqahum ka soyantar da su ni an fahimci mun da manzala sallallahu alaihi wasallama babu lahauti da ya gani ya ga abubuwa ai ya sani to shikenan haufin sa ai daban da irin namu idan ya bayyana mana irin haufin da ya gani gaba daya mu ba inda zamu kai ai to annabi kenan to kai kuma za ka yi to ba shi ne wayannan wayanda suka zo suka samu mata manzo Allah ba sai da Aisha suka ce a gaya musu irin ibadan da manzo Allah yake a gida wannan sai da Aisha ta ce to a kowane rana dai manzo Allah yana nafila raka goma sha daya cikin dare amma kar ku tambaye ni tsawon sura in ya fara nafilan yana yin kusa da alfijir kafin ya sallama raka hudu raka goma sha daya sai wani suka ce tab wa zai bi ta annabi eh sai ya ce mu ni ko zan dinga sallah ba zan ba zan bari ba eh ya ce shi kuma zai dinga yin azumi da rana ba zai bari ba kuma zai tsaya a rana ɗaya kuma ya ce shi kuma ba zai aure ba manzo Allah yana dawa sai da Aisha ta gaya masa da ta gaya masa shi kuma da ya tashi manzo Allah ya sa ka kira su sai ce to na ji abin da kuka faɗa waɗansu ku sun ce ba su ta ce to ni ba haka nake ba ina yin aure sannan ina hutawa sannan kuma ina azumi ba larubu ba ne su fiddi tun islam babu kar mutum ya ce zai zauna bai yi aure ba ya yi kaza manzo Allah ya nuna musu tsarin da za su yi gwargwadon level ɗinsu kar su tafi akan haka in ka tafi tsoron ya yawa ba za ka iya komai ba gaba ɗaya mutum zai lalace ne to haka abubuwan suke kamar azumin watan rajab akwai wani ajibatul bahiliya wanda za ka ga wahajiyawa suna hana azumin azumin rajab da sha'aban din nan na wata uku da ake haɗawa to a kan wannan bawan Allah ne ajibatul bahiliya sunan shi kenan sahabi ne ya zo wajen manzo Allah da ya zo wajen manzo Allah da ya ga irin abin da manzo Allah yake yi da ya koma ya kama azumi sai da yi shekara yana azumi wata shekara mukubilatan da ta zo sai zo wajen manzo Allah ya zo wajen manzo Allah sai ce ya rasulullahi ka gane ni sai ce ban gane ka ba sai ce aini ne wanda na zo shekara da ta wuce tun daga wannan watan na rajab da na fara azumi ban tsaya ba sai wannan sai ce ga kanan kuma mutum kyakkyawa ya kai ka canza haka ji manzo Allah sai ce kai fa azabta nafsaka ya ka azabtar da kanka to kalman kai fa azabta nafsaka shine wajiya suka ce ai azumin ga baki dai ba kyau ai bai ce ba a karɓa ba amma mutum ne wannan ya yi azumi a tsakar rana wannan ya yi a cikin inuwa sai ka ce a ka tashi daga ranar ka koma inuwa in ka yi ma ya yi amma za ce don ka yi a tsakar rana ce ba a karɓa ba ne a ba haka ake nufi ba to sai suka ce kawai azumin gaba ɗaya bai yiwu ba ba azumi shi ne suka yi ta rusa azumin wata uku na azumin tsofaffi da wannan hadisin ba su da wani abin da su tsallake wannan hadisin iyakan su kenan kuma iya abin da manzo Allah ya faɗa kenan yace kaifa azabta nafsaka amma ba cewa Allah bai ce Allah bai karba ba bai ce azuminka a bai faɗa haka ba amma dai an sha wahala yawa ana azumi yanzu mutum ne ya ce a shi zai azumi yana son ya ji a jikin shi saboda ya nuna wa Allah shi ƙwararre ne zai je mai duguri ya azumi ɗan jasu ne kuma ai ka san zai azabtu so in ya je sai a ce bai yiwu ba amma ga gurin da Allah ya shi me yasa bai haƙura da wannan ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi alƙawarin zaka bi Allah a tsaye a rana to shikenan kayi rantsuwa to rantsuwan kan ya faɗi ka yi azumin amma ka dawo inuwa ka shi kenan abinda za ce Allah ba za ce karye azumin ba ne bai yi ba ba haka za ce ba ta haka abubuwan wani lokaci ga kamar abubuwa suna rashin fahimtar hadisi ne ko kuma a'a an tafi ne haka wallahu alam to manzo Allah kaga ita kullaha haka tukati ka kujera ce ta manzo Allah akwai wanda zai ji tsoron Allah haka tukati in ba maza Allah ba to kaga sauran kowa yana tafiya ne itaqullah masada'atu to in kaga tsoron maza Allah sai maza Allah kuma ya nuna cewa to law law alimtum ko law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa ta yi mutum ya ga manzo Allah ya tsorata to shi kuma ta yana zai bi akan sai mai kauya ya sallama ya mutu to in ya bayyana masa irin wannan tsoron to shine manzo Allah ya ce a karka sa bayi na su su cire tsammanin rahamata eh ka dai sa su gane su yi raja'i na gafara na kuma su so ni wa fil hadis an Allah ta'ala awha ila sayyidina Dawud alaihi salam ubangiji ya yi wahayi wa annabi dauda ƙa'ilan lahu yana ce masa ahibni wa ahib man yuhibbuni ka so ni ka so wanda yake so na wa habibni ila al-khalqi ko wa habibni ila khaliqi ka khaliqi ka ka soyantar da ni zuwa ga halitta na su so ni fa qala sai ce ya rabbi ya ubangiji na kaifa ahabibka ila khalqika ya zan soyantar da kai wajen halittunka kala ce uskurni bil hasanil jamili ka dinga faɗa musu ni ina da ɗabi'a mai kyau waskur ala'i ka dinga faɗa musu irin ni'imomi na wai ihsani da kyautatawa na wa zakirhum zalika ka tunatar da su Allah yana da aljanna Allah yana da karamci Allah gafurun ne Allah rahimun ne Allah zu rahmatin ne Allah akramun akramina ne Allah haka to ka yi musu haka fa nan la ya'rifuna minni illa al-jamil don kai haka to ba zan san komai a waje na ba sai abu mai kyau kaga ka gani go to kenan idan mutum zai auna zai ga wanda suka bi Allah dan neman rahamansa da wanda ya bi Allah dan tsoron azabansa wanda suka wanda suka bi Allah dan neman rahamarsa sun fi daraja eh wanda suka bi Allah dan neman rahamarsa sun fi daraja da wanda suka bi Allah dan tsoron azabansa wataƙila in aka sa su a kujera to za ka ga wataƙila ko da ‘yan iska ne za ga iskancin wa'incin ya fi wannan to amma wanda suka ga Allah da rahama suka bi shi don rahaman da wanda suka ga Allah da azaba suka tsorace saboda azaba to wanda suka ga Allah da azaba suka tsorace saboda azaba wa'incan sun bi su daraja wakila ma watakila ya fi iya yiwa wanda suka ga Allah da rahman Allah ya fi sauraron su da yawa eh Allah ya fi sauraron su da yawa bi ma'ana rahama tafiya wata nan kuma in mutum ya auna din zai ga kaman haka saboda menene mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah yana son mutum jibilatul qulubi ko me alaman ahsana ilayhi kaga jibila soyayyen kyautatawa amma son ka dan tsoron karka azabta ni wannan ya fi luɗufi ai wancan kuma ya azaba ne eh wannan ka so mutum saboda kyautatawa ne saboda haka yazkur mahasinuka da'iman ya zan yi mance da shi bayan ya mun kaza ya zan yi mance da shi bayan ya mun kaza to kaga soyayya da zaka yi wa Allah ta wajen rahama ya fi soyayya da zaka yi wa Allah wajen da kake tsoron kare maka azaba a fa yana la yarifuna minni illa al-jamil ru'yatu abana bin iyash akwai abana bin iyash anna allah ta'ala wa ila dauda yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani to ru'yatu abana bin iyash fin nawm abana bin iyash yayi ru'ya cikin bacci wa kana kasiru abwabar raja'i shi abubuwansa na raja'i ya fi yawan lura da gurin faƙala sai ce ya gani a ƙafanin lauta alabai ne dai a bani bin ya shi ya ga a cikin bacci ubangiji ya tsaye da shi a gabansa faƙala sai ubangiji ya ce masa ma mallade hamalaka ala zalika me yasa komi naka tunaninka akan raja'i na yafi karkata faƙultu sai ya ce wa ubangiji arattu an uhabbibuka ila halqika ai ina son in sa mutu halittanka su so ka ne shi yasa nake ta gaya musu rahamanka kawai baya faɗan azaba shi abana bin iyashi faƙala sai ubangiji ya ce kar gafartu laka to na gafarta maka idan aka koma in ka ɗauka cikin tafiya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabi kan nujumin bi ayyin ikita daitum ita daitum akwai abdullahi bin abbasin akwai abdullahi bin umara abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umara cikin lamarkansu wannan yana da tsaurarawa wannan kuma yana da hafhafawa to sai aka ce ana son a haɗa magana amma kar a ɗauki mai tsananin gaba ɗaya kuma kar a ɗauki mai sanyin gaba ɗaya a shiga tsakiya saboda a samu raja'u da khawfi kenan to kaga abdullahi bin umara duk sallah sai ya ziyarci annabi muhammadu duk sallah ba wai a rana ɗaya sau ɗaya ba a duk sallah sai ya tashi ya ziyarci manzo Allah ziyarci sai na bakar ziyarci sai na umar ya tafi duk sallah kullum sai ya yi sau biyar to akwai daga sahabbai ɗaya kawai yake yi watakila wani kuma watakila ma sai ya kara kwana kafin yi to wani lokacin ba a son saukin gaba daya kuma shi duk abin da ya ga annabi ya yi sai ya yi eh domin shiga ɗakin kaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da Bilal sai da ya sami Bilal ya tambaye shi da kuka shiga ta ina manzo Allah ya tsaya kuma kaga irin tsayi wanda yi kuma wani sura ya karanta yayi nafila a gurin sai da ya shiga shi ma yi sabai suna roƙon manzo Allah ya zo gidansu ya sanya musu gurin nafila a gidan to duk gidan da ya san manzo Allah ya yi nafila sai ya roƙi mai gidan shi ma ya zo ya ce ka saurari suran da ya karanta a gurin ya tsaya irin tsaya wanda annabin ya yi karanta wannan suran ya nafila a gida shi yasa suke ce masa jabalus sunnati abdullahi bin umar kenan to akwai tashdid akwai kuma suhula akwai wanda yake tsanantawa a to ayi muhammadu rasulullahi wa lazina ma wa ashidda'u alal kuffari tashdid tsanantawa sai na umar yana shi amma arhamu ummaci da ummaci sayyidina ababakar shi kuma irin saukin sayyidina ababakar wa al'umman ya yi yawa saukinsa har arhamu ummaci da ummaci sayyidina ababakar siddiq ka gani ashaddu kuma umar bin lakhattabi kaga haka ake tafiya to kaga wannan ka ɗauke shi ta wani ɓangare wannan ka ɗauke shi ta wani ɓangare kaga min raja'in min haufin misali to kuma haka Allah yake kuma ko a gida ne mafi yawa da wuya kaga gida an tashi da iri daya in kuka tashi da tsananin sauki to gidan zai rushe dole sai ka ɗauki zafi da sai ka ɗauki hadarorin guda biyu ko kana in kai sauki da yawa ka zama shugaba to komi zai lalace idan ka ɗauki tsanani da yawa komi zai lalace haka abin yake dole sai dai kai hana kai kai haka kai haka shi yasa aka ce sayyidina Usman bin Affan kai baka mana adalci kamar yanda Umaru yake yi da kana mana adalci yadda Umaru yake yi da ka da mun zauna da kai lafiya sai ce ku yi min yanda mutanen Umaru suka mara lata amartu alaikum ku yi min sun bi sayyidina umaru saboda haka ai sayyidina umaru shi ya raba shi yake ya rubuta duk kudin wata da ake rabawa wanda suka je badar ali ala rasulullahi matan manzon Allah duk wani sahabbai duk wata akwai salamin da suke dauka shi ya raba sai ce da kun yi min irin yadda mutanen umaru suka bi shi lata amartu alaikum ni ma da na zama umaru a wajen ku ga shi da zafin amma kuma ga adalci akwai abubuwa da yawa wanda wani abin sai dai kawai kai abin da za ka iya ko ka ga irin bangaren da aka saka ruwa ce hajjin aksam wa ru'ya ya hajjin aksam ba da mauti fil manami ofin naumi an ga ya hajjin aksami a cikin bacci bayan ya koma ga Allah faƙila lahu sai aka ce masa ma fa'ala Allah bika ne Allah ya aikata maka faƙala ya ce au kafa ni bai ne daihi ubangiji na ya tsaye da ni a gabansa waƙala ya ce ya sheha su ya mu ce dattijan ka ce dattijan banza fa'alta wa fa'alta kai kaza kai kaza ƙala ya ce fa akhadha ni min ar-ru'bi ma ya'lamu Allah sai na ji na tsorata Allah shi ya san irin tsoron da nake naji sun maƙultu ya nace ya rabbi nji ya haya bin ukusumi ce ya rabi ma haka za ku distu an ka ni ba haka aka bani labarin kake ba ni ba haka aka bani labarin yadda kake ba faƙala ya ce wa ma haddista an ni me aka baka labari a kaina faƙulce na ce haddasni abdurrazik an ma'amarin an zahari an anasin an nabi ka sallallahu alaihi wasallama an jibril alayhi salam annaka qulta ana inda zanni abdi bi riwaya sai zo daga abdurrazzaq daga ma'amaru abdurrazzaq daga ma'amaru daga zahar daga anas daga manzala daga jibril alayhi salatu wassalam shi ni ana inda zanni abdi bi Allah ya ce da yadda bawa na yayi zato na haka zai same ni fal yazunni bi ma sha yi zaton da ya ga ya dace da shi a kaina wa kuntu azunnuka la tu'adhibuni ni kuma ban taɓa yin tunanin za ka yi min azaba ba wallahi ni ma wannan yana cikin zuciyata wallahi tallahi ban taɓa tunanin Allah zai min azaba ba wallahi saboda kuma kafa dalilai na wannan wannan abin yana ciki wallahi ban taɓa tunani ba Allah ya sani faqa Allah azza wa jalla sai ubangiji ya ce sadaka jibril to jibril ya yi gaskiya wa sadaka nabi annabi na ya yi gaskiya wa sadaka anasun anas ya yi gaskiya wa sadaka zahari imam zahari ya yi gaskiya wa sadaka ma'amaru ma'amaru ma ya yi gaskiya wa sadaka abdurrazak abdurrazak ya yi gaskiya wa sadaktu ni ma na yi gaskiya kala ya ce fa'al bas wa masha baina yadayya wa baina yadayi walidaini ila jannati sai aka yi mun sai aka sai aka nannaɗe ni aka samu kaya aka tafiyar da ni tsakanin mahaifa na zuwa gidan aljanna fa qultu sai na ce ya laha min farhatin ya wannan mamakin farin ciki wannan haka ne wannan in dai ka rike shi da gasken ne hakan abin yake kuma hakan ne wallahi eh in kai zaton Allah za ku je ku haɗu to za a haɗu eh ka ce kana neman ka ga fushinsa ne to za ka gani a kai ba ka so a kauce kawai ku zauna lafiya a barka dai bayan annabi muhammadu nan duk abin da za a yi kai dai a kyale ka to shikenan in ya karɓa shikenan hadis man kana ya kanudun nasa ga hadisi aka mutumin da yake sa mutane su cire tsammani daga rahman ubangiji wai shaddid alaihim wa fi hadis anna rajulan min bani isra'ila wani mutum daga banu isra'ila kana ya kanadun nasa yana sa mutane suna cire tsammani ga rahmar Allah wai shaddid alaihim yana tsananta musu qala yace fa yaqulu Allah ta'ala ubangiji yana faɗa ranar tashin kiyama اليوم awi suka min rahmaci yau zan kawar da kai daga rahmana kama kuntu ta kanidi ibadi min ha kamar yadda kake kawar da bayina daga kai eh ka kawar da bayina daga tsorona ai daga kaunata sai tsorona suke ta yi to kai ma kuma yau kai ma na cire ka daga wannan na cire ka daga wannan ɗebikewa daga rahama na kai ma ka koma kan tsoron Allah ya alkawari ba zai sanya wa bawa sa haufaini ba in ka ji tsoron Allah a duniya to ba za ka ji tsoron shi a lahira ba amma in ka amince a duniya kai abin da ka ga dama to ka tabbatar sai ka ji tsoro kuma a lahira eh sai an haɗu amma Allah baya haɗa haufaini li abdihi fi duniya baya yi wa karkata ba amirul mumini umar bin abdulaziz ila amiri idil busra a amirul mumini na umar bin abdulaziz ya rubuta wa ma'aikatansa a busra shine ade bin arqa arqata ya kullu yana ce masa alayka bi arba'in layali min as-sanati ka kiyaye dare guda uku a cikin shekara dan Allah tabaraka wata'ala ubangiji ya farago fi har rahamatu ifradan Allah yana karkado rahama karkadowa waya awal lailatu na rajab farkon daren rajab ka kiyaye shi wa lailatu nisfu min sha'ban da 15 ga watan sha'ban ran da ake budget din ubangiji kenan wa lailatul idayn da daren babban sallah da karamar sallah a hausa wa ƙarra abul abbas ahmad bin surai abul abbas ahmad bin surai ya ce ya gani fi manamihi fi mardi allazi ma tafihi ya gani a cikin baccinsa wato yana cikin rashin lafiya wannan rashin lafiyar a ciki Allah ya karɓi ransa kanal kiyamata karkamat kai ka ce kiyama ta tashi wai zan jabbaru subhanahu wata'ala ya kudu sai ga ubangiji wanda suka ce ba ganin ubangiji ko to sai ga ubangiji ya kudu yana cewa ainal ulama'u ina malamai suke kala faja'u sai suka zo su makala ya ce ma za amiltum fi ma alimtum me kuka aikata cikin il abinda kuka sani kala sai ce faƙulna sai muka ce ya rabi ƙasurna wa a sha'ana mun taƙaita kuma mun saba ƙala fa'a da su'al ubangiji sai sake tambaya ka annahu lam yarda bi kaman bai yarda da maganan ba wa arada jawabul akhar yana neman wata jawabi daban faƙultu ni sai na ce amma ana ni shi abul abbas ahmad bin surai kenan falaisa fi sahifati shirkun ubangiji ni cikin takardana ban hada ka da wani ba wa qad wa'adtu an tagfir ma duna dawo wa qad wa'adta kai alkawari ko an tagfir ma duna ma duna hu duk abinda bai kai shirka ba za ka masa gafara eh inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u kenan ko fa qala yace izhabu ku tafi faqad gafartu lakum na gafarta muku wa mata ba'da zalika bi salati layali bayan kwana uku da wannan ru'yar ko sai rasu kaza rawa al-kushairi haka imam al-kushairi ya kawo cikin littafin sa risalatul kushairiyya wa qala sauri imam sauri yana cewa ma ahabbu an yaj'ala hisabi ila abawayya ba na son a sanya a ce mahaifina ya mun bincike a kaina la'ani alam anna Allah ta'ala arhamun bi minhuma kaga magana wancan na baya kenan eh wanda ake ganin musrifun ala nafsi da mahaifinka dai da mahaifiyarka an san arhamu suna jin tausayin mutum ko yace to ba na son inda za a ce da su min hisabi da Allah ya min hisabi wanne ya fi na zaɓi Allah ya min hisabi a bar iyayena saboda wa huwa arhamu bi domin wa huwa arhamu bi ubangiji shine ya min rahama fi min huma daga su iyayen wa qala ba'al salafi shayin salafus salihin wani ya ce innal mu'minu idza asalla ta'ala idan mumini ya sadi Allah ko satarahu an absaril mala'ikat sai Allah ya sitarce mala'iku ma ba su sani ba da yawa ayaka ne ayaka ne aya akwai abubuwa da yawa in mu'mini zai yi ba a bar mala'ikun su sani har mai raqibul atidun sai dai kintacen kayi kaza ya rubuta ka shiga daki kaya ya fito da hai'a kaza Allah kawai shi sani yana rubutawa ne ubangiji saboda tausayin mu kar su ba da shaida a kanka kai la tarahu fa tashhadu alayhi ka gani ko saboda kar su gani su ba da shaida a kanka eh waqata muhammad bin mas'adin ila aswad bin salim muhammad bin mas'adin ya rubuta zuwa ga aswad bin salim innal abda idza kana musrifan ala nafsihi shi bawa in ya kasance yana barna wa kansa farfa ya dai sai daga hannayensa ya da u yana addu'a ya kula yana cewa ya rabbi ya ubangiji na hajjabtal mala'ikatu sautuhu an gane a hajjabatul mala'ikatu sautuhu in ya daga hannu zai yi addu'a irin haka to sai Allah ya hana mala'ikun su ji abin da yake faɗa sai dai kai mu'amala kai da ubangijinka ubangiji ne yake ji amma duk ba za su ji me yake faɗa ba waka zalika saniya haka za ka faɗa na biyu wasalisa haka na uku a ta iza kalan rabi'a har in ya faɗa na hudun ya ce ya rabbi ya ubangiji na kala ta'ala sai ubangiji ya ce hatta mata ta hajjibu ne an sauti abdi har yaushe ne ta hajjibu na anni ake mala'iku na su ya ubangiji kana tsare mu daga barin sautin bawanka kad alima abdi ka san bawa sai Allah ce musu kada alima abdi kun san bawa na annahu laysa lahu rabban ba shi da wani ubangiji ya gafiru zunubi wanda zai gafarta musu zunubi gari in ba ni ba to kar ya faffada su ga ya illa to saboda haka sai Allah ya hajjabi in kai na hudu shine su mala'iku ne sai ubangiji baka bar mu mun ji me yake faɗa ba kenan balle mu rubuta sai ce to ai kun sani kada alima abdi annahu laysa shi bawa na ya sani laisa lahu rabban ya gafiru zunuba gairi ya san ba wanda yake gafarta zunubi sai ni ashhadu kun to ku shaida anni kad gafartu lahu na gafarta masa kaga dai ko ku jin ba kun ji yanzu qala ibrahim bin bin adhama ibrahim bin adhama yana cewa rahimahullahu ta'ala khalali tawaf laylatan na kadaita na tawaci cikin wani dare wa kana laylatul mutiratun muzlimatun dare ne ana yayyafi kuma ga duhu ina ɗakin ƙaba fauƙaftu fi multazimi sai na tsaya a gurin da ake karban addu'a na multazimi tsakanin kofa da rukunul yamani da hajarul aswadi faƙultu sai na ce ya rabbi ya ubangijin ya a asimni hatta la'osi ta a abadan ka kiyaye ni ka san daga cikin asimai in kiyayu hatta la usika abadan kar in saɓe ka har abadan fa hatafa bi hatifun sai na ji murya ya kira ni min albayti daga cikin ɗakin ya ibrahimu ya ibrahim anta tas'alani al-isma kai ne kake tambaya na in kare ka wa kullu ibadi al-mu'minun dukkan bayina mu'minai ya na zalika suna neman wannan fa idza asamtuhum idan din na kare su fa alai fa ala man atafaddaltu wa zan fi idan kowa bai isa ba Allah ba to wa nabi waliman a gafaru kuma wa zan gafarta ma to kaga wannan shine sirrin laulan tuzniu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa ja'u bi qaumin ghayrikum wa yaznibuna fa yastaghfiru fa yastaghfiru lahum ya ai girma ne wajen ubangiji kace astaghfirullah girma ne ai ubangiji yana jin dadi idan iza ahabba Allahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu idan Allah yana son bawa sai ya jifa maka bala'i saboda ya ji kana ya rab ya rab me yasa kake ya rab ma'ana ayayi to sai Allah ya ji dadi ya san na kasa na kasa kenan na sama na sama misali ba saman bakwai ba balle ya ce na ce yana sama ni ma na ce yana sama alawashi wannan alawajai misal muna magana irin wayannan gaba ki daya ko da ka ji bakin mu ya kauce ba wai mun dauka Allah yana sama baya kasa bane ko ina Allah yana nan ko da ka ji mun yi magana mun ce yadullahi muka ce da Allah inna Allah halaka adamu bi yadihi Allah ya halicci annabi Adamu da hannunsa ba muna nufin hannun da kake zato bane a muna nufin bi qudratihi ne ko da ka ji mun saba a wani guri yayi daidai da irin tajishimin tunaninka malaman mu to ba shine manufa ba gwargwadon abin da ya zo ne kawai a wannan lokacin aka faɗa amma mun tabbatar da ubangiji bai da hannu irin hannunmu domin gayar mu shabbihun domin ubangiji laisa ka mislihi shay'un laisa ka mislihi shay'un in ko ka nasabta shi da wannan masalta hu bi shay'i na tun na san ana jin karatun to kar mutum ya ji ne ya ce ya ta gashi nan ma ya ce kaza wa kana hasan in ka ji an ce hasan kawai haka to hasan albasari ake nufi eh wa kana hasan in ka ji a ruwayan karatu ana aka ce haka to hasan albasari ne to da yawa in ka ji an ce qala abdullah a cikin hadisai da yawa abdullah bin mas'ud ake nufi in ka ji an ce abdullahi kawai to abdullahi bin mas'ud ne amma aka ba sai an kawo intisari an sa saboda kadaniyarsa a wajen manzo Allah da irin ilimin da ya sama manzo Allah sai ya kai masa abin nan haka malaman ilimi duk suna san da irin wannan in sun ji an faɗa ko su san wane ne yawa in da ba sai sun ce maka insha Allah ba sai da in mutumin da bai balaga a ilimi ba ne ya rubuta littafin bai san ka'idan karatun ilimin ba to shi ne in ya kawo ya yanke shi ya san abdullahi bin zubairu ne ke nufi ya ce abdullahi kawai ya shiru an fahimta wallahu alam ya kulu laulan yuzibul mumin ka gani ko da mumini baya zunubi saboda haka an tambaya wai shin wali na zunubi ce kwarai wali na zunubi ma ai dan zunubin sa ma ya zama wali an ya duba ya kalli sabon sanne wuf sai fada kuma yi ta fama yi ta faman kai kara da kuka a yafe masa a yafe masa to ubangiji kuma yana jin daɗin wannan kai karan da kukan to shi kenan kuma sai a ɗauke saboda wannan laulam ya zubul mumin da mumini baya zunubi lakana ya jiru fi malakuti samawati inda mumini baya zunubi to da zai dinga tashi yadda kaga tsakanin malakutu samawati da ƙasa zai tashi tafi duk inda zai je shine sufa suke cewa ba inna lillahi ibadun ba akwai wani magana da suke faɗa ƙulubul arifina laha uyunun zukatan arifai suna da idanuwa yara ma la yarahun nazirina yana suna gani da idan zucin wanda mai kallo baya kallon abin masu suna kallon abin qulubul ashiqina laha uyunun yara ma la yarahu najirina laha ajnahat kuma idanuwan na zuciya tana da fakafiki ta ɗiru rigayar reshin tana tashi amma ba ku fuke ila malakutu rabbil alamina to wa'annan duk a cikin irin wa'annan ake idraki ake ganewa saboda idan mutum ya tafiye tafi in dai bawan Allah ne yana zaune zai dinga ganin abubuwan da ubangiji yake ba wai gani da ido ba ka san duk wannan gani da ido ji da kunne duk wannan ƙaramin tafiya ne yawa ka ji ko ta ko'ina a jikin jin Allah ko ina a jikin ka ya ji wannan sufaye suna ji ko ina ka dinga jin magana ba da kunne ba in an ga dama a rufe kunnen ma za ka ji za ka ji to wayannan mutum ya buɗu ya fara fahimtar waɗansu abubuwa kenan yana seruriya kenan yana ɗiban amdadu min rabul izzati min hadartai sahibul jamali wal kamali bashir nazir sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walakin allah sai dai ubangiji kam'a kam'ahu biz zunubi sai ubangiji ya nauye ya kada zunubi ba za ka iya tashin ba eh zunubi ne yake hana idrakin abubuwa ai ba dan zunubi ba riga ka ba ta mutu ba sai ka yi shekara ɗari da riga wallahi ba abin da ya same ta ai zunubi ne ke kashe kaya zunubi ne ai baka ji wani sufi yake cewa ba dan Allah ya yi mana sutura ya kawar da warin zunubi ba da mutum in ka zauna da wani wani a lokacin da aka suma saboda warin zunubinsa eh duk an yi mana wannan kyautotin amma duk mutum bai sani ba eh to ai ga abubuwa da yawa ranar na ga muku kuda shekarun kuda a duniya in yayi shekara ɗari ya kwana goma to amma an yi shi ne don mu domin da ba don kuda ba kowa cikinsa gaban fafa lolo saboda duk warin duniya da kake gani na anguwanku na gidanku na ina ne kuda ne suke tsotsewa saboda kukar ku cutu don mu aka yi kuda amma kuma kaga tsine musu muke yi mu ta mamake su su yi sauri su mutu ko ko ta kuma don mu aka yi to kaga arifi yana sane da aikinsu yana sane da komi saboda duk wani abu ka je kan kwata za ka same su duk wani warin da zai tashi su zai tsotse su haɗe kuma su mutu a kwana goma sun yi volunteer don kai amma kai baka sani ba to wannan baka gode wa Allah ba in mutum bai san Allah ba ma ba inda zai yi gane wani abu eh abubuwan da kake kai mara hari kuma shi yake gadin ka eh kuma dan shi kake rayuwa shi ya mutu dan kai kai kuma kana neman ka kashe shi to kaga ai anan manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta a yi mar godiya eh domin yana cewa dan ni aka yi kaza inna Allah ta jawaza li an ummati an tsallake wa al'ummata ne dan ni dan ni Allah ya tsallake wa al'ummata abubuwa da yawa amma ba sani ba ka wanda aka yi masa abu ya kamata mu je mu taro a gaban shi mu ce wallahi muna godiya ya kamata eh muna godiya ya rasulullahi muna godiya Allah ya fi mu godiya akan abin da ka mana baya neman komai shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa da za a tara mutanen duniya su zo wajenka su nemi gafaran Allah duk su yi zunubi su kai kuma ka sa baki na yi to a yayin yan a yayin rigayen ai duk mutanen duniya gaba ke dai duk bala'in da ake ake zaman lafiya a yayin annabin aka samu shi ya riƙe ba don shi din bakan aida ba za a kai ba Allah ke yi waƙalar junaid bagadadi radiyallahu ta'ala in badat ainun min al-karami idan wani abu ya bayyana min al-karami daga girmamawa alhaqatul musiiina bil muhsini to za a riskar da al-musiiina masu munanawa bil muhsini da da kyauta da ba su kyautatawa ainul millal karmi in badat idan asalin karamci ainul karami in ya bayyana to abinda za to masu munanawa masu ya ce kawai a shigar da su ciki ba su kyautatawa eh ai haka ne a yana cewa an yi kudin goro an yafe kai kayi aiki wannan bai yi ba a yace an yi maka kudin goro an yafe albustan wa qala abdurrahman bin muhammad as-sufi samitu ammi albustan naji ammi dan uwan uwana shine abu yazid al-bustani ya kula na cewa kunna ku'udan fi majlisi abi yazid al-bustani muna zaune a wajen kujera wajen zaman abu ya zidi libistani faƙala ce ƙumu bina nasta kabil waliya min auliya Allah ta'ala ku tashi mu je mu fuskanci wani bali daga cikin waliyan Allah faƙumna ma a sai muka tashi tare da shi falon ma balaga na darba lokacin da muka je darbu kai za ibrahim din shaibata alharrawi sai ga ibrahim din shaiba alharwi a gurin faƙalahu abu yazidu sai abu yazidu ya ce masa wa ƙati hadari an astaqbiluka wa ashfa'u laka ila rabbi abin da ya faɗa min cikin zuciyata shine na yi tunanin an astaqbiluka in zo wajen ka kusance ka wa ashfa'u laka in nemi ceto wajen ka ila rabbi zuwa wajen ubangiji na eh kaga waye shi kenan yana da wani kujera kenan da ya san shi da shi abu ya zai dubistani yana daga cikin manyan waliyan duniya duk zamanin tsaye da junaidu al-baghdadi duk wannan karni na uku ne bayan manzo Allah sun fi shekara dubu da ɗari da yanzu da rasuwa wayannan suna daga cikin wanda suka ɗauko raya na sufanci a duniya faƙala ibrahim bin sheba sai ibrahim bin sheba ya ce lau shafa'aka fi jami'il halq lam yakun bi kathirin ka gani lau shafa'aka fi jami'il halq da zan cece ka cikin dukkan halitta lam yakun bi kathirin bai zama yayi bai zama yayi yawa ba innama hum qid'atu dinin ai ba wani abu ne mutane su yanki ne na taɓo. fata hayyara abu ya zidu min jawabi daga nan sai abu ya zidu ya ɗimauce abu ya zidu basanin fa eh wanda malaman sufa suke magana wani an ɗauke shi za a kai shi wuta an gan shi za a kai shi wuta sai ce don allah kar a kai shi ya san abu ya zidu basanin sai aka ɗauko shi a kawo soja abu ya zai lulbustani aka ce ka san shi sai abu ya zai lulbustani ya ce ban san shi ba sai ya ce ka ce ka san shi sai ya ce wata rana ka fito a kan doki shi wanda za ka yi wuta daga waje kaza ya faɗi gurin zuwa waje kaza kana tafiya sai bulalin dokin ka ya faɗi sai na zo na ɗauka na baka aini ne sai ce yana tuna a kyale shi kasan irin wannan abin da yake faruwa mutumin da bai san hadara na bayan Allah ba baya gane menene yake faruwa sai ga na faɗa tuntuna yin riga tashin kiyama wannan kawai abubuwa ne wanda ake isbatinsa amma an riga an yi an gama komi Allah ya riga ya yi e kataba Allah ma kataba jabbatu suf an riga an gama to shi abu ya zai basanin shi ne sai nuna wato yana daga cikin manyan dai bayan Allah sosai sosai shi ne ke cewa hultul bahara wa kafal anbiya bi sahili mun shiga kogi amma annabawa da suka zo suka tsaya bakin kogin ba sai shiga ba to kaga a wahabiyanci sai su ce ya raina annabi ne ya raina annabawa ne to ba maganin da yake nufi ba kenan a lokacin yana magana ne bilisanin rasulullahi yana magana ne da harshen manzan Allah ai mutum yana magana da harshen Allah kuma yana magana da harshen manzan Allah ba ma wali ba ko ka karanta da zaka ji innani ana ana Allah la ilaha illa ana kuma kai kake faɗa amma kuma ba kai bane saboda haka as-sautu sautul qari wal lafzu lafzul bari to akwai irin wa'annan wanda yake shiga sai ilimanka ya tafi tukunna zaka iya ganewa lokaci da kaza aka yi kaza sai ka gane hadaran manzo Allah ne yake tajalli a lokacin in ya zamo kaza sai ya zamo hadaran rabbul izzati ne kuma a gurin to shi yace hultul bahra wa qafal anbiya bisali bisahili mun shiga kogin da annabawa suka zo suka tsaya bakin kogin ba su iya shiga ba to daga mutum ya ji sai ya ai mutanen nan kafirai ne kawai sai a dauko a manna mutum to ba babu kafirci zallan hakikan tauhidi ne eh manzo Allah ne yake magana bilisani sai a duba adadinsa bayan ya dawo yaya abin yake ai yaro ma gashi yana ma'arifa yanzu ana iya ganewa an ka samu yaro ko wuta da kona yaro ko wani abu ya sami yaro halan abin da zaka ji ya ce wayo Allah na wayo Allah na sai kwace kowa Allah sai nuna maka ba wanda ya mara ainihin zallan ma'arifa ne Allah ne kuma ya mar in ba Allah ba ba wanda ya sai mar abin da aka mar to amma kuma ka duba sai kuma wani ne ya mar ko ba ka bane to duk irin wayannan akwai su to amma in mutum bai samu ta hakikin sanin hakan ba to sai hada haladu amalan salihan wa akhara sayya Allah ya kiyaye walake malik bin dinarin a bana ƙala lahu malik bin dinarin ya gamu da abana sai ce masa ila kam ta hadisu nasu da ruhusi so nawa kenan kake gamuwa da mutane ka ba su ruhusa cikin lamarinka faƙala ya ce ya aba ya haya ya baban ya haya inni la arju an tara min afu ila yau mai kiyamati ma ta hariku lahu kisa aka haza min alfarahi aini ina kauna an tara min afuwallahi yawmal qiyamati ni ina son mutum ya dinga ganin afuwan Allah ne ranar tashin kiyama wanda za ta keta masa rigarsa saboda farin ciki duk tunanin ka ya zama an wuce wannan wa fi hadisi wannan rabi bin hurrash rabi'atu kenan bin hurrash wannan shine yayi magana bayan ya rasu وفي حديث ربيع بن هراش عن أخيه وكان من خيار التابعين yana daga cikin zababbu daga cikin tabi'ai wa huwa mimman takallama ba'da al-maut yana daga cikin mutumin da yayi magana bayan ya rasu qala yace lamma mata akhi lokacin da dan uwana ya rasu shine Rabi bin Hurrash sujiya bi saubihi an nannade shi a cikin rigarsa wa alqainahu ala na'ashi mun sa shi akan na ashu shine abin da ake daukan gawa makara faka shafa sauba an waje yi sai aka ga ya tashi ya cire abin da aka nade masa wasta wa ka'idan sai ya zauna wa qala yace inni laqitu rabbi azza wa jalla na gamu da ubangiji na fahiyani sai ubangiji ya gaida ni eh bi rauhin wa rihanin da farin ciki da kuma kanshi waradi gairu gazanin ubangiji na ba mai fushi ba ne eh haka ya faɗa ya rasu an gama shirya shi komai da komai ya tashi ya zo ya faɗi wannan wa inni ni ra'aytu al-amra aysaru mimma tazununa wallahi na ga abin ya fi duk inda kuke zaton sauki to saukin ya fi saukin sauki gamuwa da shi fala tabtaru kada ku dimauce wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kar ku yi jinkiri da ni wa inna muhammadan manzo Allah yanta zurini wa asabi da shi da abokanai na suna jira na yanzu nan hatta arji ilayhim koma wajen su kala sai ce suma qaraha nafsu sai sake fadi ya mutu faka annaha kanat hasatun kai ka ce kaman dutse ne kawai ka jefa a ƙasa ka sai fadi waqa'at fi dishtin aka sashi a cikin kwalba fahamalani fahamalnahu wa dafannahu muka dauke shi muka je muka binne shi wannan kusan a Madina ma ya rasu bayan sallan magariba yana cikin ishfa'i yana cikin littafai da yawa an binne shi an zo an zauna ana ta kuku- ana ta kuka a kansa ya tashi ya ce kukan me kuke ma ya ce kukan me kuke ma ya ce na gaba da ubangiji na ba komai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jira na in tafi a gaya musu su yi sauri su yi tattali na akai ya koma sake kwanciya Eh, wanda duk wayannan sun faru to wannan shi ma ai kaga hankali dai baya kamawa yawa domin mutumin da aka ce ya mutu aka zo aka ce ya tashi ba kowa ne yake tashi yake sauraron sa ba sai watsewa eh to Allah ya kiyaye Ali ibn Hattab amma wanda in muna cikin rayu da lafiya ya mu ci gaba alhamdulillah اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دهر العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين